أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رب رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ونعوذ بك من أوضال الداء وخيبة الرجاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmai barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan darasi namu a wannan darasi namu na littafin fatwal gafar bi sharhi sahihil azkar wanda littafi ne da ke kunshe da fa'idodi daga zikirai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna ranar juma'a 17 ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zauniri da hudu ga watan agusta na shekara ta 2023 miladiya kuma wannan shine darasinmu na goma sha bakwai za mu tashi a cikin babi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka akan hadisin nan wanda aka rawaito shi ta hanyar sirna abdullahi dan umaru allah ya da su wato hadisin talbiya kenan wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tarbiya a aikin haji ko umra yana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak to akan wannan ne in kawo tarjumar sahabin da ya rawaito hadisin dama tuntuni sai kuma mufradat na hadisin sun gabata tun a darasin mu da ya gabata kuma sannan sharhin hadisin ma ya gabata amma dai za a dan ce wani abu a cikin sharhin hadisin sannan kuma sai mu shiga cikin magana akan matsalolin da ke tattare da tarbiyya din sharhin hadisin shine fadarsa da ya ce labbaik Allahumma labbaik ma'anar labbaika shine ai ijabatan laka ba da ijaba ai amsawa gare ka ya ubangiji bayan amsawa gare ka wato amsawa bayan amsawa ke sai faɗansa da ya ce labbaika la sharika laka labbaika amsawa gare ka ya ubangiji babu abokin tarayya tare da kai amsawa gare ka malamai suka ce fini na fi shariki an layi ta'ala a cikin wannan kirari ga ubangiji akwai korewa duk wani abokin tarayya gabarin Allah subhanahu wa ta'ala ai la sharika laka fi rububiyyatika wa la sharika laka fi uluhiyyatika ai babu wani abokin tarayya gare ka cikin rububiyarka kasancewar ka kai ne mai renon halitta kai ne mai kula da sha'aninsu sankanan kuma babu wani abokin tarayya gare ka cikin allantakarka kasancewar ka kai ne abin bauta ga dukkan halittunka haka nan kuma babu abokin tarayya gare ka cikin sunayenka da siffofinka sai kuma faɗansa da ya ce innal hamda wani ni'mata laka ai innal hamda wan ni'mata laka ala kulli halin ma'anarsa shine a bisa kowanne yanayi dai dukkanin godiya da dukkan wata ni'ima da mutum ya samu to daga gare ka ne ya Allah Imam an-Nawawi rahimahullah yace al-mashhur fihi nasbun ni'mati abin da yafi a shahara shine ko kuma inda yake cewa ya juzu rafu hadin nan kamar da al-qadi ya faɗa watakila yana nufin cewa innal hamda wan ni'matu laka ala kulli hal wato innal hamda wan ni'matu laka wal mulk yana nufin kenan wan ni'matu laka din shine mubtada din sai fadansa kuma da yace wal mulka ai wal mulka laka ai shi ma mulki naka ne wa qarrana al hamda wan ni'mata wa afrada al mulka wato an hada innal hamda wan ni'mata a waje guda shi kuma wal mulka din sai aka sanya shi a gefe guda li'anna al hamda muta'alliqun muta'alliqun bin ni'ma domin cewa ita godiya tana tara tana rataye ne da ni'ima wani hada yi ƙalu don haka ya ke cewa alhamdulillahi ala ni'anni guda rata daga Allah bisa nemominsa wa jama'a bainahuma sai ya hada tsakankaninsu ka annahu qala kamar cewa shi yana nufin la hamda illa laka li'annahu la ni'mata illa laka kamar cewa babu godiya sai gare ka domin babu wata ni'ima sai daga gare ka wa amma mulku amma shi mulki huwa ma'anan mustaqillun bi nafsi shi wata ma'ana ce wacce take mai burunkunta da kan kanta wato yana iya tsayawa a matsayinsa daban ita kalmar zukira litun haƙiƙi annan ni'imata kullu halillah an ambaci wannan ne domin haƙaƙarwa da cewa haƙiƙa dukkan wata ni'ima ta Allah ce da annahu sahibul mulk domin cewa shi shine ma'abocin mulki wannan bayani yana nan a cikin fatawul bari juz'i na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da tara sai kuma matsaloli da ke rataye da talbiya almasalatul ula matsala ta farko ma hukumar talbiya menene hukuncin faɗar labbaika Allahumma labbaika ga alhaji ko ga mai yin umra qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullahu yace wa alam kai sani anna talbiyata sunnatun cewa yin wannan talbiya dinnan sunna ce law tarakaha sahha hajjuhu da alhaji ne zama bai yi ta baya barta to aikin haji shi ya inganta wa umratu da kuma aikin umrar shi ya inganta wala shay'a alaihi babu wani abu a kansa lakin fatatul fadilatul azima wal iktida'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma falala mai yawa falala mai girma da kuma falalar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce shi hada huwa sahihu min mazhabina wa mazhabu jamaahirul ulama Imam Nawawi yace wannan shine abu wanda yake ingantacce daga mazhabin mu da kuma mazhabin mafiya rinjayen malaman musulunci in Imam Nawawi yace mazhabin su yana nufin Shafi'iyya kenan domin shi ba Shafi'i ne wa qad aujabaha ba'du ashabina imam nawawi ya ce amma akwai wasu sashen malamai daga cikin malaman shafi'iyya din sun tafi akan wajabcin yin tarbiyya wasu tarabaha lissihatul hajji ba'duhum sashen wasu malaman kuma sun sanya ta a matsayin sharaɗi ce na ingancin aikin hajji wato da mutum zai yi aikin hajji kwata bai yi talbiya ko sau ɗaya ba zai zama aikin hajjin shi bai inganta ba kenan a wurin su waɗannan malaman wasawabu al'awwal amma dai abin da ya fi daidai ko ya fi kusa da daidai shine maganar malaman farko da suka ce tana nan a matsayin sunna da mutum zai zama bai yi ta ba ma dai aikin hajjin shi yayi kuma ba a neman shi da sai yayi yanka ko sai yayi fidya ko sai yayi wani abu daban lakin tustahabbul muhafazatu alaiha sai dai kuma duk da haka duk da cewa sunna ce karka ji cewa an ce sunna ce kai wasa da ita a'a an so mutum ya kiyaye a bisa yinta lilibtida'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zamto mutum yayi cikakken koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin hajji shi ko umrar shi walil khuruji min al khilafi duk kuma da mutum ya fita daga sabanin malamai wallahu alam Allah ne musulmi to da wasu malaman suna ganin cewa idan a aikin hajji ko umra baka yi wannan labbaik Allahumma labbaik ba to aikin hajjinka ko umrarka bai ma yi ba sai ka saki waɗanda sun sanya shi a cikin cewa shi sharaɗi ne na ingancin yiwuwar aikin hajji wasu kuma suka ce a'a wajibi ne sai ka yi shi wasu kuma suka ce a'a in baka yi shi ba ma babu komai ba ga abin da yi shine ka yi shi saboda in ka yi shi ka fita daga sabani insha Allah al-mas'alatu thaniya sai mas'ala ta biyu hal yurfa'u sautu bi tarbiyati am yuhfadu shin mutum zai yi labbaika Allahumma labbaika daga murya zai yana yi ko kuwa ƙasa-ƙasa aljawab amsa yurfa'u sautu bi talbiyati ana daga sauti ne da talbiya wa zalika wannan ko ya faru ne lima rawahu al-bukhari an anas radiyallahu anhu saboda hadisin da imam al-bukhari ya karbo shi ta hanyar sayyidina anas an malik Allah ya yarda da shi qala yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati zuhra arba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar azhar a cikin birnin Madina ya yi raka'a hudu wal asra bi zulhulaifati rak'atayn amma yayi sallar la'asar kuma a zulhulaifa wato a bayan garin Madina kenan da kamar kilomita 12 haka a nan kuma sai ya yi ta raka'a biyu a hanyar shi tafiya aikin haji kenan zulhulaifa nan ne miƙatin mutanen madina da duk wanda ya taho daga nan yankin wasu mi'tuhum yasrukhuna bihima jami'an sai na anas ya ce kuma na ji su wato yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin talbiya a sallar la'asar kuma wadda sannan sun riga dama sun ɗauki harama sun yi wankan ɗaukan harama sun riga sun sanya tufafinsu na aikin hajji ko na umra to shikenan kaga daga nan sun riga sun zama maniyyata da gaske shikenan sai sai a ci gaba kuma da yi qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani rahimahullahu yace wa fi hujjatun lil jamhuri fi istihbab raf'i sauti bi talbiyati a cikin wannan hadisi da aka kawo na sirna Anas dan Malik akwai hujjar muhimmancin daga sauti akwai hujja ga mafiya rinjayen malaman musulunci waɗanda suka ce lalle ya kamata a riga ɗaga sauti wajen yin talbiya wato labbaik Allahumma labbaik wa azrawa malikun fil muwaddai hakika imamu na malik ya rawaito a cikin muwaddarsa wa ashabu sunan da kuma ma'abuta sunan an ce ma'abuta sunan ana nufin al-imam abu dawud imam tirmidhi imam nisa'i da kuma al-imam ibnu majah wayannan sune ashabu sunan wa sahahu tirmidhi imam tirmidhi kuma ya inganta hadisin ibn kuzaimah da kuma imam ibn kuzaimah a cikin sahihinsa wa hakim min tariqi khallad ibn sa'id da kuma imam al-hakim a cikin musdar nashi ta hanyar sirna khallad dan sa'id an abihi marfu'an shi kuma ya rawaito hadisi ne daga mahaifinsa hadisi ne marfu'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'ani jibrilu fa amarni an amura ashabi yarfa'una aswatahum bil ihlal cewa malaika jibrilu ya zo min kuma sai ya umarci ni lalle in umarci sahabbaina su riga daga sautukan su wajen yin talbiya wajen kururutawa da aikin haji wa rijalu wasiqatun mazajen wannan hadisin ingantattu ne illa annahu tulifa ala tabi'i fi sahabihi sai dai kuma an samu sabani malamai sun sabani game da ainihin tabi'in da ya ruwato hadisin to wane ne sahabin nasa tunda shi wannan khalladu dan sa'ibu yana daga cikin magabata tabi'i ne to amma kuma ya ce daga babansa to kaga baban nasa asa iya ko as-sa'ibu dan yazidu ne ko kuma wani sa'ibu din daban shine aka yi sabani warawa ibn abi shaybata bi isnadin sahihin al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaita tare da ingantaccen isnadi an bakar bin abdullahi al-muzani daga bakar dan abdullahi al-muzani kala ya ce kuntu ma ibn umara ni na kasance ina tare da abdullahi dan umar radiyallahu anhu falabba sai sai ta yin talbiya yana ta labbaika allahumma labbaika hatta asma'a ma bainal jabalaini har sai da ya zamto ya jiyar da waɗanda ke tsakanin duwar guda biyu kowa yana juya mure shi da ƙarfi yake وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المضطرب بن عبد الله هكذا كما يا كتد وانا حديث da kyakkyawan isnadi ingantacce ta hanyar al-muttaribu dan Abdullahi kala yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance yarfa'una aswatahum bit talbiyati sun ji suna daga sautukan su yayin da za su yi talbiya hatta tabiha aswatuhum har sai muryoyinsu sun dashi ƙarin nawawi al'imamun nawawi ya ce wa yin sahabu rafu sauti bi talbiyati bi haisu la yashqu alayhi an so mutum ya ɗaga murya yana yin tarbiya gwargwadon yadda ba zai takura wa kansa ba wal mar'atu laysa laha rafu amma ita mace ba ta ɗaga murya wato ba za ta ɗaga murya ba da annahu yukhafu fitnatu bi sautiha da ita mace ana tsoron tashin fitina daga jin sautinta yasa su mata ba za su daga murya yayin yayin da za su yi talbiya ba idan su rika yi ƙasa ƙasa in a mota suke su rika yi ƙasa ƙasa yadda iya ita za ta rika jin abinta da kuma ƴar uwarta mace wacce suke kan sib guda ba za ta daga murya a cikin motar sauran jama'a da ke cikin motar suna ji suna jin tana yin labbaik Allahumma labbaik idan ma zalla mata ne a cikin motar nan ma dai ba za su daga murya ba saboda direban su ai namiji ne al-mas'alatu salisa mas'ala ta uku mata yabda'ul hajju fi talmiyati wa mata yantahi daga yaushe ne alhaji zai fara yin talbiya kuma daga yaushe ne zai dina aljawab amsa yabda'ul hajju fi talbiyati min waqti an yahrima inda miqat alhaji zai fara yin talbiya ne daga lokacin da yayi harama a miƙatinsa an ibn umara radiyallahu anhum an karɓo daga sayyidina abdullahi dan umaru Allah ya yarda da su qala yace ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa min almasjid yani masjida zulhulayfa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kururuta da aikin hajji ba ma'ana bai talbiya ba har sai da ya zo masallaci yana nufin masallacin zulhulaifa gunda alhazan madina suke ɗaukar niyya wani hadisin bukhari da muslim daga sun rawaito shi wato lamzin li muslim ya zo a cikin wani lafazin riwayar imamu muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawat bihi rahilatuhu qa'imatan inda masjid zulhulaifati ahalla yace ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dabba shi da yake kai ta daidaitu da shi ta tsaya a daidai masallacin zulhulaifa a halla yakan kururuta da aikin hajji faƙada sai yakan ce labbaika Allahumma labbaika har zuwa dai ƙarshen hadisi watan ta yi talbiyatu inda rami jamratul aqaba talbiya kuma tana ƙarewa ne daga sanda mutum ya jefi jamratul aqaba wa zalika wannan ku ya faru ne lima rawahu ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin da sayyidina Abdullah dan Abbas ya ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam ardafa al-fadala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kutura fadalu dan Abbas a bayan shi fa akhbar al-fadalu sai shi sayyidina fadalu dan Abbas ya bada labari cewa annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jamra cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba yana yin tarbiya yana cewa labbaika Allahumma labbaika har sai da je jefi jamratul aqaba hadisin ingantacce ne Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa ibn Abbas radiyallahu anhuma aidan arwato ha ila ta hanyar sai na Abdullah dan Abbas Allah ya yarda su baki daya ha ila ya ce anna Usama tabana Zaidin radiyallahu anhuma cewa sai na Usama dan Zaid Allah ya yarda su kana rulfan nabi sallallahu alaihi wasallama min arafata ila muzdalifa cewa ya kasance shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutura shi a bayan raƙuminsa tun daga arfa har sai da suka je muzdalifa summa ardafa al-fadla min al-muzdalifati ila minan sannan a dawowa kuma washi gari da sabi sai ya kutura sayyidina fadl dan abbas tun daga muzdalifa har sai da suka je mina qala yace fakilahuma qala dukkanin su su biyun nan suka ce لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي أتار ما جمرة العقبة من ذلك صلى الله عليه وسلم بيبشي بين إن لبيك اللهم لبيك أسير يجي يجي في جمرة جمرة العقبة قال ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني يجي وفي هذا الحديث يازو أتكون حديث أن تلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النهر شوى تلبية أنهم ذا أتكون بدأ ne har sai mutum ya ji ya jefi jamaratul aqaba a ranar yanka wato ranar sallah kenan ranar babbar sallah dama ranar babbar sallah ayyuka guda hudu ake yi mutum zai je ya jifa sannan zai je ya yanka sannan ya dawo kuma ya aski sannan kuma ya je shi ya je ya yi tawaful ifada da sa'ayi sannan kuma haila ya sake dawowa mina ba zai bari rana ta faɗi mishi a garin makka ba wa ba da haya shirawar hajju fit tahalluli haka nan bayan mutum ya yi wannan jifan shikenan kuma sai ya fara shirin warware harama wato bayan mutum ya ji yayi jamra ya jifi jamra kaga zai dawo ya yi yanka sannan kuma ya yi aski to tun daga nan sai ya kwabe kayan shi na harama ya sanya irin kayan shi na gida a ranar sallah kenan sannan in ya ga dama in zai je a makka je yi tawaful ifada a cikin kayansa na gida zai je yi tawaful ifada din ya sa'ayi sannan kuma ya sake dawowa dai nan mina ya zauna sai ranar sha biyu ga wata ko sha uku ga wata sannan kuma ya sake dawowa ya gama aikin haji kenan rawa ibn al-munziri bi isnadin sahihin an ibn abbas annahu qala al-hafiz ibn al-munzir ya rawaito hadisi tare da ingantaccen isnadi ta hanyar sirna abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu qala cewa shi ya faɗa at-talbiyatu shi'arul hajji yin talbiya wato labbaik Allahumma labbaik shi'ar ne wato wata alama ce babba ta shi alhaji ita ke ita ke bambance shi da wanda ba shi ba fa in kunta hajjan idan kai alhaji ne falabbi kai ta yin talbiya hatta bar bar ihillika har sai ka je zuwa farkon warware haramarka wa bar uhillika an tarmiya jamratul aqaba farkon warware haramarka ko shine bayan ka jefi jamratul aqaba وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس سعيد بن منصور يا رويته تهنير عبد الله بن عباس قال ياتي حضرت مع عمر 11 حجه ناي aikin haji tare da sai ma Umar dan Khattabi har sau goma sha ɗaya wa kana yunabbi hatta hatta yarmiyal jamra ya kasance kuma yakan yi talbiya har sai ya ji ya jefi jamratul aqaba hadisin ingantacce ne yana nan a cikin fatawul bari juz'i na uku shafi na ɗari shida da ashirin da uku haka na abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma ya ce haka nan ibn hajar al-asqalani ya ce wa talafu aidan malamai sun sabani har ila yau har ya qawl talbiyatu ma rami awwali hasatin shin mutum zai yanke talbiyar ne daga sanda ya fara jefa dutse jifan jifan farko aw inda tamamin rami koko yayin da ya gama jefa tsakoyin nan guda bakwai fa zahaba ila al-awwali al-jamhur to sai jamhurin malamai wato mafi yaran jayi kenan suka tafi akan maganar farko cewa mutum zai yanke labbaika Allahumma labbaika ne daga sanda ya fara jefa dutse da farko wa ila sani ahmadu wa ba'd ashabi shafi'i amma da imamu ahmad da kuma wani sashe na daga almajiran imamu shafi'i su kuma sun tafi akan cewa lallai sai mutum ya gama jifan nan sannan shine zai yanki labbaika Allahumma labbaika wa yadullahum ma rawa ibn khuzaimata min tariqi Ja'far ibn Muhammad an abihi kuma suna kafa hujja da hadisin da ibn Khuzaima ya rawaito ta hanyar sayyidina Ja'far dan Muhammadu a wato daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an abihi daga babansa Muhammad Muhammadul Bakir kenan dan Ali Zainul Abidina dan Sirna Husaini dan Sirna Ali ibn na Fatima radiyallahu ta'ala anhu an Ali ibn Husain shi kuma Ja'faru dan Muhammadu al-Baqir da ya karbo daga babansa Muhammadu al-Baqir shi kuma baban shi dan Muhammadu al-Baqir ya rawaito ne daga nashi baban Sirna Ali dan Husaini Zainul Abidina an ibn Abbas shi kuma ya karbo daga Sirna Abdullah dan Abbas anil fadl shi kuma sayyidina abdullahi dan abbas ya karbo daga fadlu dan abbas yayansa wai wannan isnadin gaba ɗaya na ahlul bait ne ƙara yace afantu ma annabi sallallahu alaihi wasallam min arfat na kwararo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga arfa fa lam yazal yulabbi hatta rama jamratul aqaba bai gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin labbaik allahumma labbaik har sai da je jefi jamratul aqaba yukabbiru ma a kulli hasatin ya kasance yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa da zai jefa sai muka tsara talbiyata ma a kulli hasatin sannan sai ya yanke talbiya din wato labbaika lamu labbaika sai ya daina yi daga sanda ya jefa tsakuwar shi ta karshe qala ibn kuzaima al-imam ibn kuzaima yace hada hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce mufassirun lima ubihima fi riwayat al-ukhra kuma wannan hadisin mai fassarawa ne ga abin da yawancin malamai ba su fahimta ba a cikin ruwayoyin da suka gabata wa annal murada bi qawlihi atara ma jamratul aqaba kuma cewa abin da yake nufi da fadarsa har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefi jamratul aqaba ai atamma ramyaha ai sai da ya cika jifan ya kammala shi tukunna wannan magana duka tana na cikin fatul bari izu ina uku shafi na 623 فوائد الحديث فوائد لك تشين الحديث في هسته باب التلبية للحاج وأنا من شعائر الحج حديث هنا كان سنة مهمة yin talbiya ga alhaji wato wannan labbaik Allahumma labbaik din alhaji yayi ta yinta a zaman mina ne a arfa ne a hanyar daga arfa zuwa muzdalifa ne a muzdalifa din ne ko kuma a dawowa daga muzdalifa zuwa mina alhaji yayi ta yinta kuma cewa ita tana daga cikin sha'irul hajji wato alamomi na aikin hajji abu na biyu da hadisin ke karfin da mu shine fihi al-hasu ala ta'ati al-kamila lillahi ta'ala hadisi yana karfin da mu wato muhimmancin ko kuma kwadaitarwa bisa da'a cikakkiyar da'a ga Allah subhanahu ta'ala abu na uku kuma fihi nafyu shariki an lillahi ta'ala hadisi yana karantar da mu korewa dukkan wani abokin tarayya daga barin Allah subhanahu ta'ala wa tauhiduhu fi uluhiyyati wa rububiyyati wa asma'i wa sifati da kuma karaita Allah subhanahu ta'ala a cikin allantakarsa rububiyarsa da kuma sunayensa da sifofinsa subhanahu ta'ala abu na hudu da hadisin ya karar da mu shine fi anna Allah ta'ala wahdahu huwal mustahaqqu lil hamd cewa Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai shine wanda ya cancanta da dukkan godiya sai kuma abu na biyar da hadisin ya karar da mu fi anna Allah ta'ala huwa sahibun ni'ami ala ibadihi cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'abocin ni'imtawa da ni'ima a bisa bayinsa da haka shi ya cancanta su godewa abu na shida da hadisin ibrahim da mu fi anna Allah ta'ala huwa al-malikul haqiqi li hadha al-kawn cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine sarki mamallaki na haƙiƙa ga dukkan wannan kasantuwar da abin da kake gani da wanda baka gani duka yana ƙarƙashin mulkin Allah ne subhanahu wata'ala yanzu sai babi na 33 a cikin wannan littafin du'a'u ta'ajjubi wal amru sarri zai karantar da mu addu'ar da mutum zai karanta yayin da yake cikin ta'ajjubi wato yake cikin mamakin wani abu ko kuma yayin da wani abu ya faranta wa mutum rai nan take to me mutum ya kamata yayi wace addu'a ya kamata mutum yayi في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى خيبر فجاءها ليلا وكان اذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما اصبح خرج اليهود بمساهيهم ومكاتلهم فلما راوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وانا حديث إمام البخاري يروي شاشكين صحيح سا شيني حديث ندبو الريداء دستين دبقوي هكذا شاشكين صحيح مسلم شيني حديث ندبو الريداء دستين دبير أروي شاشكين babban khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaman hadisi sukan ce mishi dan cikin gida shine sayyidina Anas dan Malik yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila khaybara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa garin khaybara wato garin khaybara din nan wani birni ne na yahudawa birni ne guda wanda a cikin shi akwai wasu ƙananan ƙauyuka ko garuruwa sun kai guda bakwai ko tara kowanne kuma kewaye yake da katanga sannan shi kansa birnin khaibara din shi ma kewaye yake da katanga annabi sallallahu alaihi wasallam ji domin ya yaki su abubuwan mamaki da yawa sun afku a wannan yakin da kuma bisharori da yawa sannan kuma da martabobi na wasu sahabban suka ƙara bayyana ta dalilin wannan yakin faja'a halailan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam iso khaibara ya iso ne da daddare wa kana da ja'a qauman bilailin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo wa wani gari da daddare la yubiru alaihim wato baya kai musu hari a cikin wannan daren hatta yusbiha har sai ya waye gari falamma asbaha yayin da ya waye gari kharajat yahudu bi masahihi sai ga yahudawa sun fito da magirban su a makatalihim da kuma a garmunan su da suke aiki da su wato sun fito za su je gona saboda dama yahudawa kaibara manoma ne fana ma ra'ahu yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa qalu sai suka ce muhammadun wallahi suke cewa ai wallahi ga annabi muhammadun muhammadun wal khamis suke cewa wallahi ga annabi muhammadun nan tare da rundunarsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yadda suka tsorata suka razana suka juya a guje suka koma gida sai ya ce Allahu akbar yayi kabbara kharibat khaybar yace birnin khaybar ya rushe inna idza nazalna bi sahati qaumin mu mun kasance idan har muka sauka a gefen garin wasu mutane fa sa asbahul munzir yace to tur da wayewar garin waɗannan mutane waɗanda aka yi wa gargaɗi suka kiji za su ga abin da ba sa tsammani to hakan ne ku abin da ya faru annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a ranar farko ya tura da runduna karkashin jagorancin sayar na abubakar aka ji ba a samu nasarar buɗe garin ba saboda yahudawan sun shiga garin kuma sun rufe garin suna ta harbowa kibiyoyi kuma suna kashe mutane aka tura da wata rundunar haira wa shi gari karkashin jagorancin sayar na umaru shi ma dai aka je ba a samu nasarar buɗe garin ba to a ranar da aka dawo da yamma manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sa'udin rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace da sannu tutar yakin nan gobe zan bar ita a hannun wani mutum wanda yake kaunar Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke kaunar shi sai ma Umar yace ban taba jin ina son shugabanci ba sai a ranar aka wayi gari manya-manyan sahabbai kowa yana fatan ya zama shi za a ba wa tutar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wasu siffofi na wanda za a ba wa wannan tutar wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce ta gaban hemar annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ya ce wai ina ali ne ya ce ai yana birnin madina an baro shi a can shi bai taho ba saboda idan sai ne masa ciwo to nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duba cikin jama'arsa akwai wani sahabi wanda ya shahara da sauri Allah ya ba shi kafa mai gudu ko akan doki kake ba za ka tsere mar ba da shi ne sayyidina salamatu dan akwau wani mayaki ne shi ne shugaban mayakan ƙasa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan mukamin shi ne shugaban mayakan ƙasa yace salamatu je ka ga min da ali sai na salamatu radiyallahu anhu yace na tafi na je na taho da shi ko bude idan baya yi saboda idan kwantsa ta riga ta cika idan saboda ciwo da idan ke ko bude idan baya yi sai na je na taho da shi na riko hannun shi na riko hannun shi muka taho da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki kan nashi ya masa tofi a cikin idanunsa a nan take ido ya warke ya watsake shikenan sai na alhari ya bar duniya idansa bai sake yin ciwo to da albarkacin yawo mai albarka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gidan to nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi tutar kuma ya mishi wata addu'a tun daga wannan addu'ar da ya mar yana da sai zama baya jin sanyi baya jin zafi ana cikin tsananin zafi sai yana da ga dama sai ya sa kaya masu dumi a jikin shi kuma zafin ba zai dame shi ba ana cikin tsananin sanyi sai sa kaya lafi-lafi haka a jikinsa sanyin baya damu saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya yi shirin yaƙi ya rike tutar a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi nan rike ya rike shi dokar ka juyo har sai Allah ya bude maka garin sai na ali ya tsaya kar ya fara tafiya sai ya tsaya ya ce ya rasulullahi in je in yaƙe su har sai sun zama irin mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mashi a'a ka dai yaƙe su har ka dawo da su kan addinin Allah ka sani kuma cewa Allah ya shiryar da mutum guda saboda kai ya fa baka garken jajayen raƙon sai na ya ji malam ya ji shi mutanen garin suka fito da wani jarumin su suna ce mashi mirhadu ya fito yi kirari yi kirari yana cewa kada almar khaybaru anni mirhadu shaki salahi batsulun mujarrabu yace birnin khaibara gaba daya sun sani ni ne mirhabu marikin takwabi wanda ni jarumi ne mujarrabi an gwada na an san yadda nake sai na ari radiyallahu anhu shi ma sai ya riƙe na shi takwabin ya jijjiga sai yake cewa ni ne aliyu wanda mahaifiyata take min inkiya da haidara sauran baituka ne dai na manta amma dai baituka ne dai wanda suke nuna alamar jarumtaka ai ana kara ana karawa malam kafin ka ce me wannan sai na ali ya aika da shi jahannama tuni nan take ya faɗi gashi ƙato gashi saboda tsananin jarumtakar shi wato kamar wani mahaukaci mahaukaci yake daure shi suke shine kamar sarkin garin amma daure yake sai ranar yaƙi sannan ake fitowa da shi warai ku sai na nan take ya aika da shi jahannama kanin shi ya fito sai sai na azubair bin al-awwam ya je tare shi to shi azubair bin al-awwam akwai mahaifiyar shi wacce ita kuma gwaggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai da safiya bintu abdul muttalib ta ga yadda shi wancan din yake da jarumtaka sai da shi ya rasulullahi kai wa zubairu addu'a kada ka bar nan ya kashe min ɗana ita da gwagwa ki yi hakuri ɗanki shi zai kashe shi in Allah ya yarda hakan ko aka yi shi ma nan take sai ma zubairu bin al-awwam nan take ya kashe shi to ai daga nan ne kuma mutanen khaybara sai gwiwar su ta sanyi sai suka baje a wurin yaƙi sai suka koma cikin garuruwan su suka kukkulle sai na ali da ya zo a cikin wata ruwaya duk da dai malam wasu daga cikin malaman hadisi sun raunana ruwayar amma dai da ruwa ta faɗa shi ne da ya zo ya tarar sun rufe ƙofar sai na abi sai ya jijjige ƙyauren ya jijjige shi ya cire shi ya riƙe shi da hannunsa sai ya zama da ƙyauren nasu yake yaki ya bai da ƙyauren tamkar garkuwa irin yadda za ka riƙe murfin tukunya a hannunka to haka yake yi wa ƙyauren ya riƙe shi da hannu ɗaya ɗayan hannun kuma takobi ne yana yaƙi da shi yana yaƙi da shi har sai da aka ci garin da yaki sai da aka bude biranen su gaba daya ina jin ko kwaya biyu ne ko uku ne suka rage wanda ba bude ba a ranar to bayan an gama yakin a ta wannan ruwayar da ya jefar da wannan kyauran an ji sai da mutum goma suka haɗu sannan suka iya cire kyauran shi kuma da kyauran a hannunsa yake kawai irin yadda za ka juya marfan tukunya ka bige wancan ka bige wancan da shi haka yake da hannu ɗaya to wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ya faru kenan a yakin khaibara tarjama ta sahabi tarjama sahabin da ya rawaito hadisi tarjama shi ta gabata a baya shine sai na Anas dan Malik radiyallahu anhu shine sahabin da muka fara faɗa tarjama shi a wannan karatu mai albarka tun a babi na farko sai kuma mufradat na hadisi wato bakin kalmomi kenan masahihim ɗanan da ya ce jam'u mishati jam'i na mishat wahiya min alatul harsi mishat nan wato magirbi yana daga cikin alatu na noma abubuwan da ake noma da su an samu kalma ne daga sahauta ko kuma sahautu idza kasharta kamar sarawa ko kuma tsagawa ko ɓarewa sai kuma kamar مقاتلهم جمع مقتل جمع إلى مقتل وهي الكفة الكبيرة يهول فيها التراب ونهوه wato ita ce babbar garma wacce ake juya ƙasa da ita sai kuma alhamis nan da suka faɗa aljaishu suna nufin runduna sumiya khamisan an sanya wa runduna suna khamis da annahu ya takawwanu min khamsati aqsam domin ita runduna tana tana haɗuwa ne daga yanki biyar akwai maimana wato sojojin dama akwai kuma maisara sojojin gefen hagu akwai muƙaddima sojojin gaba akwai kuma mu'akhira wato sojojin baya akwai kuma qalb wato tsakiyar rundunar don ka haɗa zai baka runduna biyar kenan dama hagu gaba baya da kuma tsakiya sharhul hadis sharhun hadisin قوله فدس ديتي وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح شام الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يزوى وسمت أن يكاو مسحري بايا فارك فرمسو هرسي قريا واي سبب ذلك سبب ونن ورد في رواية أخرى للحديث an samu ya zo a cikin wata ruwayar ta wannan hadisin kana idza gaza bina qawmun ya kasance idan ya tafi da mu idan ya yaki wasu mutane lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzu ya kasance baya fara yin yaki tare da mu har sai gari ya waye sannan ya duba yi sauraro fa in sami'a azanan kaffa anhu idan asbahi ta yi ya jiyo kiran sallah daga garin to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kyale waɗannan mutanen ba za a kai musu harin ba wa in lam yasma azanan agara alaihi idan kuma ya saurara bai jiyo kiran sallah a cikin garin ba sai a kai musu hari an tabbatar cewa kafirai ne kenan akhrajahu al-bukhari bukhari ne rawaito hadisin akan lamba ta 610 to kaji bai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke amma abin da zai baka mamaki kuma a yanzu mun wayi gari a cikin wani zamani wanda kawai mutum saboda sabanin ra'ayi kana sallar kana komai wani girma wani tun kafin ma a haife shi ka fara sallah amma sai ya buɗi baki ce ma kafiri kawai saboda baka yin baka bin ra'ayin shi ko baka bin ra'ayin malamin sai ya kafirta ka babbar matsalar kafirta wannan fa shine an ka cewa mutum kafiri ka halasta jininsa ka halasta dukiyarsa ka halasta 'ya'yansa da matansa duka sun zama halal za a iya zuwa kawai a kwace su a tafi da su komai na shi kamar da shi halal ke na wani hadisi ne muka je wajen malami na wata sai ya zama kamar ya manta ya ce na sai la da kulli jannata shahihun wala baki
la yarkum zinatun ne shahihun wala baki wala bakhilun ya manta fassarar hadisin ma'anar ah, ya- la yakuru zinata shahihun wala bakhilun cewa mai ƙauro shine shahih ba zai shiga aljanna ba wala bakhilun wala marwaci eh shine ko shahihun nan mai ƙauro shahihun kenan wanda ana neman gudunmawa yana da dukiya da yawa ana neman gudunmawa za a gina masallaci ko za a tona rijiya ko wani ba shi da lafiya yana da ikon da zai iya ɗaukar nauyin abin gaba ɗaya amma sai ya kawo naira biyar ko naira goma ko ya kawo in ya yi ƙoƙari mai yawa ya kawo ɗari biyu ya jefa shi da ake sa rai zai iya bada kamar miliyan guda ko ya bada dubu ɗari biyar amma sai ya kawo naira ɗari biyu ya jefa saboda ƙauro wannan shi ne ƙauro ɗin shi kuma rowaci ba ma zai bayar ba ma kwata-kwata Mm. Wannan. ƙaulu faɗarsa da ya ce Allahu akbar wannan kabbara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qala an-nawawi imam an-nawawi yace fi istihbabu takbiri inda liqa'i wannan yana karantar da mu muhimmancin yin kabbara yayin haduwa da abokan gaba wato a filin yaki kenan wa qawlu faɗa shi kuma kharibat khaybaru inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul munzirin qala as-suhayli imam as-suhayli yace yuqadu min hadha al-hadisi at-tafa'ul za mu riƙa daga cikin wannan hadisin wato yin tafa'ul wato kyakkyawan fata da annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a alatil hadami cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga waɗannan kayan irin su magirbi da sauran kaya waɗanda ana iya rushe gini da su to daga nan ne sai ce wannan gari wannan birni ya rushe ma anna lafza mishad min sahauta ila kasharta akada minhu anna madinatahum satukhrabu da ganin wayannan kayan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to lalle wannan birnin tabbas sai an rushe shi hakan ne ko ya faru wa yutamalu an yakuna qala kharabat khaybar za ta iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birnin khaybara ya rushe ya faɗa ne bi dariqil wahayi ta dalilin wahayi da Allah ya mishi wa yu'ayyiduhu qawluhu ba'da zalik fadar shi a bayan wannan din shi ke karfafa abin da ya faɗa din da yace inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin mu mun kasance idan muka sauka a gefen garin wasu mutane to lalle tur da wayar garin waɗannan mutane waɗanda an musu gargaɗi su ji tsoron Allah su shigo addinin musulunci sun yi fawaidul hadis fa'idodin da ke cikin hadisin abu na farko shine mashru'iyyatu takbir inda ta'ajibi wal amru sarri muhimmancin yin kabbara yayin da mutum ya ga wani abun mamaki ya ce Allahu akbar ya ga wani abu wanda ya wanda ya bashi mamaki ko kuma yayin da ya ga wani abu wanda yake mai faranta rai wani labari ta samu mai faranta rai to maza kai kabbara inda hali ma ka yi sujadar godiya sujadatul shukur abu na biyu kuma da hadisin ke karantar da mu shine at-tahri at-tahri tammi qabla akhdhil qarar wato yin kyakkyawan kirdado wato kyakkyawan tunani kirdado mai kyau cikakke kafin ma abin ya tabbata Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ai kirdado yayi yayin da yace birnin Khaybar ya rushe Allah kirdado yayi sai kuma gashi abin ya tabbata abu na uku kuma shine mashru'iyatu tafa'ul muhimmancin yin tafa'uli shine kyakkyawan fata sujudar godiya ko baka da gori ko baka da alwala zaka iya yi kuma su malama sun ce ko ba alƙibla ka kalla ba in ka yi ta tayi amin duk lokacin da wani abu ya fa- ya faranta maka rai kana zaune ne a kofar gida ko ka dawo kenan daga tafiya ko kana zaune a masallaci sai ya ce maka ai matar ka ta haihu wanda dama kwana da kwanaki kana ta ɗarɗar a zuciyarka kana tunanin wannan kaga al'amari ne mai faranta rai to babu laifi dan ka fa nan take kayi godiya kayi godiya ga Allah subhanahu wataala Mm. shi ma wata za mu tarar da hadisin a nan gaba sai a ɗan sauran lokacin da ya rage mana za mu shiga babi na 34 du'a'u tazkiyatin nafs addu'ar da mutum zai karanta don neman Allah ya tsarkake mashi zuciyar shi ya- ya ƙara mashi ƙarfin imani kuma ya kiyaye shi daga wasu miyagun abubuwa روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها wannan addu'a ta taro abubuwa masu yawa hadisin ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 2722 ta hanyar sayar na zairu dan arkamu wadda insha Allah za mu ji takaitaccen tarihin shi a gaba sai na zai dan arqam radiyallahu ta'ala anhu yace la aqul lakum illa kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana ga wa tabi'ai ne yace bazan ga muku ba face irin abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kana yaqulu ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal ya Allah ni ina neman tsarinka daga sharrin gajiyawa da kuma sharrin kasala wal jubuni wal bukuri kuma na neman tsarinka daga aljubun wato karyewar zuciya da kuma ragwantaka wal bukuri da kuma rowa wal harami da mummunan tsufa wa azabar kabari da kuma azabar kabari Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka ba wa zuciyata tsoronka ka sanya wa zuciyata taqawarta wa zakkiha ya Allah ka tsarkake min zuciyata ka tsaftace min ita anta khairu man zakkaha ya Allah kai ne mafificin wanda zai tsarkake min zuciya ai babu ma wani mai tsarkake zuciyar face kai anta waliyuha wa maulaha ya Allah kai ne majibincin wannan zuciya tawa kuma kai ne masoyinta Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ya Allah ni ina neman tsaranka daga ilimin da bai da amfani wa min qalbin la yakhshaw ya Allah ni ina neman tsaranka daga zuciya mara tsoro wato zuciyar da ba ta jin tsoronka wani nafsin la ta ya Allah ina neman tsarinka daga zuciyar da ba ta ƙoshi wato zuciyar da babu godiya a cikinta domin da a wata layu su zabu laha kuma ya Allah na neman tsarinka daga irin addu'ar nan wacce ba a amsa mata- ba a amsa ta kaga addu'ar ta taro abubuwa da yawa to abu na biyu yanzu sai tarjamar sahabin da aka rawaito wannan hadisin daga gare shi هو صحابي الجليل زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأجر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو عمر wannan sahabi mai daraja shine sahabin nan zaidu dan alqamu dan zaidu dan qaisu dan umanu dan malikul agarri dan sa'alaba dan ka'abu dan kazraju dan harisu dan kazraj wanda ake mishi alkunya da dan shi mai suna umaru ana ce mishi abu umar tarjama shi tana nan a cikin siyar alamin nubala'i na alhafizu zahabi a cikin juzu'i na hudu shafi na 294 ana bi ishaq an karbo daga abu ishaq kala yace sa'altu zai dabna arqama na tambaye sai na zai dan arqam radiyallahu ta'ala anhu kam ga zauta ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ya koki guda nawa ne karaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace saba asharata guda goma sha bakwai ne qultu sai na sake tambayar sa kam ga za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ya koki guda nawa ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ƙare sai ya ce min tusa asharata guda goma sha tara ne wannan magana tana nan a cikin sayyid bukhari hadisi na 4471 annabi sallallahu alaihi wasallam yaki goma sha tara ya je wa ana bi ishaqa an zaid ibn arqam abu ishaqa har ila an rawaito daga gare shi kuma daga sayyidina zaid dan arqam ala yace asabani ramadun wata rana nayi ciwon ido fa'ada min nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe ni faramma bara'tu kharajtu yayin da na sami lafiya ido na ya warke sai na fito qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ara'aita law kanat aynaka lima bihima ma kunta sani'a shin yanzu yaya kake gani idan idanunka suka zauna a yadda suke din nan baka warke ba to ya me zaka yi qala qultu sai yace sai nace law kana ta aynaya lima bihima da shi ido na zai zauna a bisa yadda yake din nan kwanakin baya ina cikin jinyan nan sabartu wa hata sabtu to da hakuri zan yi kuma nemi ladana a wurin Allah qala sai yace law kana aynaka lima bihima da shi idanunka sun tabbata a yadda suke din nan da ciwo summa sabarta sanan sai kai hakuri wa hata sabtu kuma ka nemi ladanka a wurin Allah da laƙita Allah azza wa jalla wala zamba laka da ka haɗu da Allah subhanahu ta'ala babu sauran zunubi tare da kai sinadin hadisi ingantacce ne imam ahmad da imam abu dawud duka sun rawaito shi to kaga wannan sabanin yadda mutanen musu kenan a yanzu idan na ƙasa ta sami yaro gurguntaka ko kurmantaka ko makanta ko wani abu shikenan kuma sai a jefa shi a hanyar bara shikenan shi ya zama kwandem kenan ba shi da wani amfani sai dai ya bara wanda wannan kuma kuskure ne wallahi tunda ai hankalin shi yana nan zai iya zai iya neman kowane irin ilimi da yawa aku- akan samu ɗaiɗaikun makafi waɗanda a makancan suka haddace alƙur'ani to kaga a shikenan ba iya haddar alƙur'ani ba bayan ya haddace alƙur'anin ma za a isa shi karatun hadisi ya haddace kuma hadisai da yawa yanzu ba ga imamu turmizi ba ba wani littafin duniya na hadisi wanda aka karanta shi babu hadisin imamu turmizi inda littafin hadisi ne littafi ne na hukunce hukunci wanda ya taro hadisai da yawa inda da hadisi sun kai ashirin a ciki insha Allah inda ba kuma wallafin ne ya taɓaitar da littafin bisa iya ruwayar wani da wani kaɗai zai kawo ba misali kamar ummatul ahkam wanda shi mai littafin ya takaita iya ruwayar Bukhari da Muslim kadai zai kawo don dai ba irin wannan ba duk wani littafi na hadisi da zaka dauka sai ka tarar akwai ruwayar Imam Tirmidhi to Tirmidhi nan fa makaho ne amma kai yanzu an gaya maka ma sai ka ji wani bakon labari aka gaya maka saboda bayan da zaka ka gane tunda gashi shi bambancin shi ma da sauran marwaita hadisi shi in ya kawo hadisin sai ya gaya maka hadisin wannan iri ne shi ingantacce ne ko hasanun ne ko hasanun sahihun ne ko ko hasanun garibun ne ko ko sahihun garibun ne ko ko menene menene ma ainihin mukamin shi wannan hadisi kaga bambancin shi ma da sauran ashabus sunan da kuma ashabus siha shi sai ya gaya maka matsayin hadisi ko makaho ne ya haddace hadisi kuma sama da guda dubu ɗari haddasa ni wani an wani an wani an wani hadisi sama da guda dubu ɗari ko makaho amma mu yanzu kawai in mutum ya makanci shi kenan sai dai a yi ƙoƙarin koya mashi infiraji in ya haj- in ya haddace baitocin infiraji kwaya uku ko kwaya biyar shi kenan ya samu na bara ya samu na cin abinci wannan kuskure ne gaskiyar magana kuma za a ga in banda kamar a nan a nan afirka ƙasashen bakar fata a ƙas- a afirka ma kuma bahaushe da bafulatani kusan su suka fi kowa yin wannan za ga yanzu ai za ga ai yarbawa suna da makafi ba kai tun da kake a nan ka taɓa ganin ba yarban da ya zo bara a nan arewa to inda suna ina makafinsu suna can a gida inyamuri suna da makafi ka taɓa ganin inyamuri makahu yana bara suna ina makafinsu suna can a gida suna kula da su mu a nan wai saboda tsabar rashin zuciya in mutum ya makanci in shi ya fi kowa dangi a garin ma dangin shi kakab ba wanda zai ɗauki nauyin ci da shi shikenan kawai ya je ya ci gaba da bara har har ƙarshen rayuwarsa shikenan shi an yi condemn ɗin rayuwarsa in da yana da wani ilimi ma shikenan yanzu ya zama condemn shikenan kawai ya zama mabaraci wannan yana daga cikin abubuwan da suka ƙara wato salwantar da bahaushe saboda duk lokacin da ya zama wani abu na wajibinka ko wani abu wanda ya kamata ka yi shi ko don neman kusanci da Allah ko don ma rufawa kanka asiri ko ka rufawa ɗan uwanka asiri kai ma Allah ya rufa maka ka jefar da wannan ka to kai ma nakan ba zai rufu ba a kowace unguwa in dai makafi ba su kwaya ɗaya ba ko biyu wallahi mutanen unguwa za su iya ci da su amma ba za a yi ba fa wallahi mutanen unguwa za su iya ci da su amma ba za a yi ba ko iya zakka kawai a tara a tara musu zakka ma aka tara mar zakka in Allah ya da zakkar kuɗi za ku bashi da masu zakkar kuɗi da masu zakkar kayan abinci ku tara wa makafin ya unguwar ku gani in za su ƙara fita bara amma duk fa ba za a yi ba wani ma ba ma ya fitar da zakka wani kuma in ya fitar sai ya ba wa matar shi don tsabar san san zuciya ana ayi halin dai duk waɗannan wasu irin ideologies ne na bahaushe wanda ya kamata lallai mu sauka daga gare su ƙwarai da gaske insha Allah a cikin karatu na gaba za mu ji ƙarashin tarihin shi sai na zai dan alƙamu sannan kuma za mu fada cikin ah, ainihin sharhin hadisin da sauran abubuwan da suka kamata insha Allah da fata abin da muka kuɗi shi didi Allah shi ba mu ladansa wani muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah ka zumci lamarin mu baki ɗaya da lamarin dukkan al'ummar musulmai Allah ka kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu da iyalanmu da masoyanmu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman ilimi daga cikinmu Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka masu neman dukiya Allah ka sanya albarka cikin neman su masu neman aure Allah ka ba su abokan zama na kirki masu albarka masu neman haihuwa Allah ka ba su zuri'a ɗayi ba saliha waɗanda kuma muka riga muka samu zuri'ar Allah ka sanya musu albarka mu ma ka yi mana albarka baki ɗaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam makiyaya da manoma daga cikin mu Allah ka sanya albarka a cikin noman su da kiwon su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga dukkan wani abin ki Allah ka karka karshen mu ka samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين